ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال كان يهادي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين والدليل على صحة هذا التأويل دليل دكي تبتد إنغنش ونن فسر تأويل دأكي ما أخبرنا حديث كفا ما أبند أخبرنا عمر بن عبد العزيز هنا وبهذا الإسناد قال أبو داود أليس كذلك قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن قريب عن أبيه عن وائل بن حجر قال يتي عن كربون وائل بن حجر الله كرم السيدة يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة ناقا منظر الله صلى الله عليه وسلم لوكا تنبود صلى كبر حرما رفع يديه حيال أذنيه sai ya ɗaga hannayensa guda biyu zuwa kusa daidai da kunnayensa summa ataituhum fara'aituhum yarfa'una aydihim sa'annan bayan haka kuma sai na sake zuwa kuma sai na same su suna daga hannayensu ila sudurihim zuwa kirjinsu 50 ta hay salatu alaihim baranis aw aksiya yazo ya tarar da ana kabara Allahu akbar a shikenan ba to sai da badi da zai sake dawowa sai ya dawo lokacin sanyi lokacin sanyi kuma kowa ya sa rigunan sanyi hannu ba zai dagu ba haka ko to sai sai an nuna cikin riga sai a ɗaga to abin da yake so ya faɗa ke to in za a ɗaga hannu cikin riga kuma sai ya kai hannun ba sai sai ga ya sai a kai abin da yake so ya faɗa ke وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أليس كذلك؟ قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن قليب عن ألقمة بن وائل بن حجر عن وائل بن حجر قال إتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء كاغا ودنا يفتو في ليكو نازو من الله صلى الله عليه وسلم لوكة سني فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة sai na ga sahabbai maimakon su daga hannaye su haka waje kowa hannunsa na cikin tufa zai daga to ai kaga ba zai shige kirjinsu ba kenan ko wa bi hadha al-isnadi qala abu daud haddathana musaddad an abdullah ibn daud an fitr an abd al-jabbar ibn wa'il an abihi qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إبهامه إلى شهمة أذنيه ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake wannan sanadin da'ifi ne na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga manyan yatsunsa zuwa kusa da kunnayensa to wannan hadisin da'ifi ne aka ce wa qala za'iratu bin qudama ana azmi bin kulayb bi hadha al-isnadi wa ja'ala mirfaqahu al-aymani ala fakhidhihi al-yumna thumma qabada thintayn sai dora hannansa hannun dama a kan cinyar dama sai ya hada yatsunsa guda biyu haka ya kulla wa'annan suka zama halaka to sai aka yi nuni da manuniya fahallaka halkatan thumma rafa isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha sai daga manzo Allah yuharrikuha ay yuharriku isba'ahu yad'u biha yana addu'a to yad'u biha din sai suka ce wannan karin ziyadan ba za a karbe ta ba wayan su sun karba yasa wajen wajen anabila haka makaranta cikin fiki yuharrikuha wa yad'u biha kayma at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shi ana shi ana yi ana karkadewa ma'anan yad'u biha akwai bambanci baina at-ta'bir bil fi'li wa at-ta'bir bil ism at-ta'bir bil fi'l al-mudari yadullu ala al-istimrar wa at-tajaddud yad'u biha yuharrikuha ba haka kenan ba abinda ake nufi kenan ba haka yake yi har sallama har sallamewa ba eh ma'ana al-mudari yadullu ala al-istimrari wa tajaddud imma ma'ana yadullu ala al-istimrar wa tajaddud yadullu ala al-istimrar bada'a min awwalihi ila nihaya walakinahu yataqatta التجدد يحرك الإصبع ثم يترك ثم يبدأ هذا معنى التجدد والشهامة الأذنين ما لان من أسفلها أليس كذلك شهامة الأذنين kaga kunne yana farawa daga sama nan ko in ka zo ƙarshe akwai wani wuri mai laushi haka wannan wannan naman mai laushi ba ka shi ba komai a ciki to sabin da ake nufi kenan قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا كبر na ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana daga hannayensa guda biyu masu albarka iza kabbara iza kala Allahu akbar wa iza raka'a haka in zai ruku'i wa iza rafa'a ra'sahu min ruku'i in ya dago daga ruku'i iza haka haka dole sai an je dole sai kai karatu wajen malamai kuma dole sai sun fassara maka don wannan duk kalma guda iza kama min rak'atayn kabbara idza qama to baya kabbara sai qama fi'l madhi sai ya tsaya tsaye zai Allahu akbar ko kabbara idza qama idza arada an yakuma ya idza arada an yakuma to she kuma yace wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i ma'ana iza arada an yarfa rasa min rukui aw iza rafa rasa min rukui eh iza arada an rafa ma'ana yana cikin rukui zai daga hannun kenan sai me sai ya dago to duk kalma ɗaya aka yi amfani da su kuma ko ina da fassarar da za a bashi eh ko ina da fassarar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana sallah in ka zauna kai tahiyya ka gama ba za ka tashi ba akwai kabbara ko babu kabbara akwai kabbara kana zaune za ka yi kabbaran ka tashi ko sai ka tashi ka tsaya ko za ka yi kabbara ko za ka faro kabbara ne allahu akbar har ka tsaya wanne ne daidai eh ana zaune za a yi kabbaran sannan a miki kace sai an miki saboda me eh bai ina haka karanta mai cece hujjan shi haka malamai suka ce kai kuma abinda aka ce abinda ba malamai suka fada ba ke nan za shi ne abinda malamai suka fada wancan abinda wanda ba malamai ba suka fada ke nan hatta ya buluga bihi ma furu a uzunaihi قلت ويستحب إذا رفع يديه للتكبير أن ينشر أصابعه ويبودا صحك بعدون كل سيبا الله أكبر هل فهمت وروي في وروي فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح yake ce wannan magana da aka fada haka ne amma riwayar da ta zo sanadi in riwaya ba ta da sanadi mai kyau shine sai a ce ba ta inganta ba wannan riwaya amma fiqhul mas'ala fa ta inganta a wuri ya fi inganta a wani wuri an fahimta wannan mas'aloli duka da suke fada ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu tarihin musulunci kenan kana suka daya a cikin sahabbai baki daya ka rusa tarihin musulunci kakkab baki daya don shi zai ce na ga manzon Allah yana kaza na ji manzon Allah ya kaza mun je mai kaza kaza kaza kaza kaza kana da sanadi zuwa sahabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin ka kwanci gaban ka gadi ka san kana tare da manzon Allah har ranar tashin kiyama har cikin aljanna insha Allah to su ka ɗaya a cikin sahabban mana ka rusa tarihin musulunci kenan ka kaf baki ɗaya babu eh to in babu kuma shi kenan babu tarihin musulunci to ya za a yi kenan to an shiga rudani kenan an shiga rudani kenan to abinda ake ɗaukar mutane su rusa su yi kenan sannan duk wanda yake rusa sahabbai din da yake suke rusa littafan suna da littafan da suka dogara akai kuma suna da manyan malaman su da suka dogara akan su to kuma me za a ce game da su eh ai ba zai yi ka ce ba sahabi sannan kai baka da wani malami cikin malaman da kake bi ba kana da malaman da kai ma kake bin su ka amince da su an fahimta eh shi ne yake nuna cewa karancin hankali kenan wauta kenan kuma da rashin albarka a cikin rayuwar mutane to babu wad'il yamini ala shimali fi salati wad'ul yamini ala shimali fi salati ma ma'ana wad'u eh ina ma'ana wada'a وضع يا أجي أليس كذلك يا أجي to in aka ɗora hannu kan hannu sai ce an aje to shi ne an ɗora ke da shi ne ɗorawa ke an fahimta wad'ul yamini ala shimali fi salati ɗora dama akan hagu a fi salati a cikin sallah abinda mala ya ce kenan bai ce kaza ko kaza kaza ya ce ɗora dama akan hagu a cikin sallah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد السائلي أنه قال يتي كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذرائه اليسرى في الصلاة متاني سنكسن يؤمرون إنا ما يؤمرون تدا بس أي كنا إيه بس أي كنا mecece hujjar cewa ba sa yi ba hujja ba ne to in yana dora hagu kan dama ba shi a ce dora a dama kan hagu ba shi ma ba yi umaru wani ba ne yi umaru na baya nuna cewa ba sa yi an fahimta? ala zira'ihi al-yusra ina zira'i wannan ala zira'ihi al-yusra sai dauki dama sai dora ina ka gani ko ko haka ko haka ko haka ko kan kirji ko kasan kirji ko kasan cibi duka malamai kowanne ma a hana su karkashin cibiya ake dora shafi'iya kuma haka hanabila dukkan su kowanne yana da hujjar da ya dogara akai an fahimta abinda ake so ka yi tsalla cikin nutsuwa eh to su ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ta yi waɗansu abubuwan ana son ka cika sassan nan ne ka samu lada amma ba ya ɓata sallah ba ne waɗansu abubuwan su ne in ba same su ba sallah ta yi shi yasa malamai tun daga lahallari akmawi izziya suna duk suke abinda suke son su bayyana ma akwai akwai sharuɗan sallah akwai rukunan sallah akwai farillan sallah akwai sunno ba haka bane ba to sunnonin sallah da farillan sallah da rukunan sallah da sharuɗan sallah duk karfin su ɗaya ne ba ɗaya bane ba ko ba ɗaya bane ba ko eh ar-ruknu huwa janibu shay'il aqwa الركن هو الجانب الشيء الأقوى والشرط هو العلامة الشرط علامة علامة cewa aiki zai yi shine sharadi sharadi da rukuni eh sharadi da rukuni duk darajar su daya amma ba ba bigirin su daya bane sharadi kafin ka shiga cikin ibada ne amma rukuni bayan ka shiga cikin ibada ne sharadi shine dukhulul waqt ba ka bane ba sa'annan alwala da tsarki da kaza kaza duk ana ce musu shurutus salat in mutum ya sallah ba alwala sallar sa tayi in mutum ya sallah kafin shigar lokaci sallar sa tayi amma dole ne wajibi ne akan ka ka cigo da jawo lokaci ya shiga don kai sallah ba wajibi bane akan ka amma wajibi ne akan ka lokaci ya shiga alaysa kazalik to shi yasa yana da karfin da in ba a same shi ba ibada ba ta yi ba haka rukuni shi kuma aka ce tsayuwa da fuskantar gabas da kabbara da mai rukunin sallah kenan in ba a same su ba sallah ba ta yi ba wa'ancan kafin a shiga cikin ibada wannan kuma bayan an shiga amma duk karfin su ɗaya da duk sa'an da aka rasa wani abu a ciki babu sallah kenan an fahimta to sa'an nan shi saura farillai da wajibai da sunnoni da mustahabbai sai malamai kuma suka zo suka kawo istilahi wani su ce ma wannan farali ne wani su ce wajibi su a hanaf sai kowa sai ya tsara abin da yi abin da ya tabbata da kaza shi ce farilla ne abin da ya tabbata da kaza shi wajibi ne to sai an karanta su duk ɗaya bayan ɗaya ake zuwa a san cewa za ka ce mutum ibadarsa ta yi ko ba ta yi ba an fahimta don a shekarar jiya ba mun karanta ba lokacin da mutumin karkara ya zo yi sallah manzo Allah ce manzo Allah kada ke kallon sallah eh abu huraira bai gani ba sauran sahabbai ba su gani ba abu huraira ba su ce ya zo ya yi sallah ba to amma manzon Allah wahayi aka yi masa cewa wannan sallar sa bata yi ba ko ko manzon Allah ya ga abin da ke nuna cewa sallar bata yi ba me ya gani eh rashin nutsuwa a cikin sallah eh me tabbatar mana da haka eh me ya bance menene rashin nasuwa ba me ya tabbatar mana da cewa rashin nasuwa aka gani saboda ce ya manzan Allah da ya so biyu na uku ya ce manzan Allah koya min sallah to da manzan Allah tashi zai fada masa sai ya ce min in za ka yi sallah ka yi kaza ka nasu in za ka yi kaza za ka yi ruku'i ka yi ruku'i ka nasu in za ka yi kaza kaza kaza kaza kaza to su aka gyara mishi amma an ce mishi fati haka ba ta yi ba ba a ji ba balle a ce a san ta yi ko ba ta yi ba an fahimta to yadda ake duban matsaloli ke ko to sai an karanta su sai an fahimta an karanta su an ɗauko su da wajen malamai to sai kai da kanka ka zamo ka fahimci addini to duk inda za ka je ka karantar da addini zaman lafiya za a samu karuwa za a yi ba rigima da hayaniya za a yi an fahimta amma an ka cika kanka da wahami ka ɗauka cewa kai malami ne ba inda za ka zauna ka karantar sai an yi rigima don za ka zauna ne ga lokaci kuma ba abin da za ka fada ba haka bane ba to hayaniya da rigima da fada kuma sai an zauna shekara goma ana karatu akwai wanda ba zai iya ba to abin da ke faruwa kenan wannan matsala ce mai matukar muhimmanci an baka lokaci awa ɗaya ko awa nawa ne ko minti talatin ka karantar ko ka yi wa'azi kai kuma ba ka da abin da za ka yi na minti goma kana bayarwa na amfani to ya za ka yi da sauran lokacin eh sai a tashi da hayani ko kuwa a'a kana jiran dama ta samu kana jiran dama ta samu ka zo ka mallaki kaza ko ka gaji kaza sai ka manta da saboda gatar da kake da da saboda gata ko kuwa menene da menene dai ko menene sai ka kasa tilasta kanka ka fi karfin zuciyarka ka je ka kankan da kai kankan da kai ka koyi ilimin roman ilimin kake hange yau da gobe jibi yau da gobe sai lokaci ya zo kai aka ce shi kenan gashi yau wani kaza kaza saura kai sai ka haye kan kujeran ba haka bane ba hayewa kan kujeran na da daɗi abinda ake kawa zaka ba haka bane ba duya zaka tafiyar da wannan rayuwar wallahi ba yadda zaka yi sai ka tada hayaniya da fitina sai ka kawo rigima tukunna ka samu abin da za ka yi tukunna ka samu abin da za ka fada an fahimta da ma rigima ka ne kake kawo a'a yanzu kowa na tallata kanshi ne kowa na son jama'a ne kowa na son kuɗi ne kowa na son makami ne to da me ake samu wannan yaya ake jawo hankalin mutane sai ka samu mutane ka halatta musu abin da suke son ka halatta musu sai su goyi bayan ka haka ne sai su goyi bayan ka abinda suke so tun shekara nawa ba muna faɗa musu ba a yi shi an ci akwai mutane ce ku daina fadar haka kuna tallata su ke nan kuna tallata su ke nan saurayi samari mai mutane ke so to sai shi kenan kaga kowa musulmi matasa duk sun je sun shiga ko saboda aqida ko saboda a wallahi tallahi saboda jin dadin duniya ne kawai ba in baka ba da kansu suna fada su da abin nasu akwai shakku a ciki amma to amma ga lagwada ga jin dadi kana gani ga jin dadi kana gani هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد التوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عمير الأنبري عن علقبة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ منزل الله صلى الله عليه وسلم واضعا ما إراب واضعا حال كده حال كسنتي وسا يمينه على شماله في الصلاة حال كده الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال لأن النكرة أحوج ما تكون إلى أحوج ما تحتاج ما أحوج ما تحتاج الصفة أما المعرفة الحال مفهوم؟ وأننا إنه إيه؟ akwai na shekara 60 ma eh kana zaune sai ga duk abin da ka sani tun kana yaro shekara biyar suna nan cikin kwakwalwanka ba inda za su ba su fita cikin kwakwalwanka ba balle su fita kano suna ina suna cikin kwakwalwanka shi ne bu'uratu shu'ur kana jin magana yanzu sai yana da inda yake ya shiga cikin kwakwalwanka shi ake cewa bu'uratu shu'ur yana kusa-kusa kenan zaka tuna zuwa an jima zuwa magarba kafin ka je gida kuma wani abu ya faru ka ji wata magana ita ma ta zo duk sa'an da farkon abin da ka ji gashi nan da wani ya zo sai ya tura wannan baya sai ya dauki makurin da wani ya zo sai ya tura wannan baya har ya je hashiyatu shu'u sai ya je can gefe za su zo su yadu a gefe can amma suna nan ciki ba su tafi ba dalili in kana son ka tuna wani abu wani abin shekara a shekaru ashirin da ka fara tunane sai ga yana zuwa ma a hankali sai ga shi ya zo shekaru ashirin da yana yake yana cikin kwakwalwanka amma ana cewa bu'uratu shu'ur farko inda aka yi kamar yanzu ka ɗauki dutse ka saka cikin ruwa sai me sai da'ira to da'ira ɗin da wannan dutse ya shiga bu'uratu shu'ur kenan to da'irar da take wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan wannan har ya je karshe can amma yana nan ciki ko ya fita yana nan cikin kokoronka bai fita kokoronka ba balle gungu balle Kano to amma ya je gefe in kana bukatar shi wani sai zo da wuri wani kuma sai kai tunane wani sai wani sai ka kwanta ma wani sai ka shiga cikin sallah mas'alar da ka manta da ita shekaru 20 sai ya ganta ta zo suna nan ya danganci yaya mai yaya kwakwalwa take da abin nan kaifi wa'yansu malaman suka ce duk kwakwalwa iri ɗaya ce babu wata kwakwalwa da tafi kwakwalwa to me yake faruwa ya wannan zai karanta so ɗaya ya haddace wannan sai ya karanta so arba'in eh ina ce maganar a'a maganar da ake yi shi ita ce wannan ya karanta so ɗaya ko so biyu ko so ku ya haddace wannan sai so goma ko sha biyar kun ya haddace me bambanci wanda ya karanta so ɗaya haddace ɗin wanda ya zo ya karanta so goma tukun ya haddace shi goma ne ya haddace su guda ɗaya ne ciki ya haddace ba so goma ba abinda kwakwalwa ba ta so ba ta so lokacin da kake son ka haddace wannan wani abu kuma ya shigo ba zai haddace ba shi yasa aka ce in kana son ka yi hadda da sassafe ba matsaloli zancen zancen menene bai zo ba zancen cefane bai zo ba zancen kudi makarantar yara bai zo ba da ka dauka yanzu zai haddaki yasa aka ce al-ilmu fi sigari kan nakshi yasa yaro karami ce haddace ina ruwan shi da cefane sai dai ya shi kansa cefane ne sai dai a yi cefane a kawo mishi ba haka bane ba sai a yi cefane a kawo mishi ba abin da ya mishi zafi shi yasa yana karantawa yana haddacewa amma kai kufa kana tunanin cefa ne ana bukatar kaza an kawo bilin nefa an ka duk matsaloli sun yi maka yawa ba yadda za ka iya ka haddace da farkon fari sai ka zo kana maimaitawa kana maimaitawa a cikin maimaitawar za a samu su daya lokacin da ya shiga ba abin da ya kawo mishi matsala shikenan ya zauna dalili in aka ce yau ana jarrabawa ka taso gida kuka zo aka hadu ana jiran aje a buga kararrawa a shiga ko sai wanda ce ka karanta waje ka za kuwa ka ce a'a ce an ce tambaya za ta za a samu tambaya ɗaya a wajen yaya za ka yi sai ka yi mai sai ka karbi littafin shi shi da ya rubuta kana karban littafin mai kake yi za ka hau sama kana karanta za ka sauko karanta duk wanda zai za ka da magana sai ka yi a lokacin za ka yi tunanin mai zan ci da azahar mai zan je ina za mu je hira da dare ba abin da ke gaban ka sai wannan abin kana karanta sai ya shiga kana zama aka kawo shi ka rubuta duka haka ne to me yasa yanzu yanzu ka da shi a lokacin in kana kar da wani ya zo ma da magana ya za ka yi ko da shi kake ba da lokacin ka ba da lokacin to zai zauna amma har kana karatu kana tunanin me zan ci da rana in na je za a ce in kawo cefa ne ya za a yi matsala kaza ya za a magance ta mana an samu an samu mai kenan wannan kana son wannan ya shiga wannan ya zo kana son wannan ya zauna wannan ya zo dole amma lokacin da karanta abu su goma tukun ka haddace ba su goma suka haddace su ba fa ɗaya ne cikin goma ya haddace shi aka yi sa'a ya zo shi ba abin da zai ka masa cikas to shi ke an fahimta قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن سماك بن حرب عن قبيصة بن حلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا manzo Allah kasance yana muna limanci yana muna jagoranci yana muna sallah ya ummuna ba yana ciki kenan ba wannan zai je fara maka abin da ya gani ne daga manzon Allah in ka ce wannan bai isa ba ka soki tarihin musulunci fa ya'khudhu shimalahu bi yaminihi faya a kuzu shi malahu biya minihi sai ya ɗauki hannun dama ya rike na hagu ya a kuzu shi malahu mamana a kaza ya kama mai hagunsa da mai da dama tunan ba a fada ina ake kamawa ba a kan haka ka kama in kai haka in kai haka kai haka duk sun yi an fahimta هذا حديث حسن وقبيصة بن هلبين الطائي واسمه البن يزيد بن قدامة ابن قنافة والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعده قالت والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم لا يرون إرسال اليدين باسا غني أسكي هنو أي صلى سي أن أورا دام أحو أم فهمت؟ to ba maliki me zaka ce eh thumma minhum man yaqulu yadau yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa minhum man qala ya'khudhu qu'ahu al-aysari bi kaffihi al-aymani wa bi qala al-shafi'i imam shafi'i wurin shi haka zaka ورأى بعضهم وضعهما فوق السرة وبه يقول الشافعي إمام الشافعي تنكا كما سيكا دورا أكن تشيبينكا ahnaf suka ce karkashin cibinka kasa da cibinka wara'a ba'dhum an yada'ahuma tata surrati wa huwa qawlu ashabir ra'yi mazhabin ahnaf ke in kaga wanda ya wanda ya saki hannu sallar sa tayi ko bata yi ba wanda ya dora karkashin cibiya sallar sa tayi ko bata yi ba sama da cibi tayi ko bata yi ba kan kirji tayi ko bata yi ba shikenan abinda ake so sallah ta inganta amma sallah ta cika 100 bisa 100 ya za a yi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه ولا شماله في الصلاة أليس كذلك؟ قال إسناده ضعيف وروي عن ابن عمر أنه كان لا لا يفرشه رجليه في الصلاة ولا يلصقهما wai an gabarto daga sayyidina Umar Abdullahi dan Umar in zai sallah baya bude kafafunsa kuma baya haɗe su yana sake su ne yadda kake zama kai sallah haka qala abu ubaidin al farshahatu an yufarrija baina rijlaihi al farshaha shine ya bude tsakanin kafafunsa guda biyu wa yubaidu ihdahuma anil ukhra يقول لا يفعل ذلك يتبايع الحكا ولا يلصق إهداهما بالأخرى ولكن بين ذلك ما يبود كفافنسا ما يحدث سيد سكاني in yana tsaye kenan ko yana ko zai menene ko zai menene ko eh to a garin cewa ana son a hada kafafu mutum yana tsaye ga inda yake sai she bude kafafunsa saboda ya kamo na nan ya kamo na nan sai ya taba kafan nan ya taba kafan nan eh babu ma yastaftihu bihi as-salata min ad-du'a'i babin da yazo na bayanin addu'ar da zaka yi in ka fara sallah kai kabbara harma استفتاح الصلاة بود الصلاة قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد ابن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال حدثنا أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف ابن الماجشون قال حدثني أبي أنا عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyidina aliyu ibnu abi talibin radiyallahu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala sayyidina ali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi zai salla idza qama ila salati idza annahu kana idza qama ila salati idza qama qama fi lumadi fa kayfa qalakum ila salati mana idza arada alqiyama ila salati idza qama lis salati mana idza kabbara alaysa kadhalik qala sayace وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا, وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين مفهوم أو وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك addu'an istiftah ke ta yi sauko dama malikiya su ba su istiftah malikiya su ba su addu'a ba su istiftah ba su amin ba su kaza kaza kaza in kai lissafi sallar su kullum suna rasa wa'yan sunnoni wa idza raka'a qala in ya ruku'i kuma sai ce اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين wannan liman zai wannan za ce ya tsawaita sallah ko thumma yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim sannan in aka gama duka aka yi tahiyya za a sallame shi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru لا إله إلا أنت هذا حديث صحيح haka ake addu'o'i cikin sallah kenan amma wannan addu'a ce mai tsawo akwai addu'o'i waɗanda ba su da tsawo a cikin sallah a cikin adiyatul istifta suna da yawa sun kai guda bakwai ko takwas hadha hadithun sahihun qala muslimu ibn al-hajjaji haddathana zuhair ibn harbin qala haddathana abdurrahman ibn mahdiyin قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزوق الله صلى الله عليه وسلم يا كسجي إذا استفتح الصلاة كبر إن يفار صلى الله أكبر كبر الحرمة ثم قال سألنا سيتي وجهت وجهي زوا كرشي وقال أنا أول المسلمين وترواية وأنا من المسلمين وأنكم وأنا أول المسلمين وإذا سلم قال إن سلمكم شيء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخر الحديث قوله جمالا زي فسر من كالمؤمن كما عند الكوريكو قوله وجهت وجهي أي قصدت بإبادتي وتوحيدي إليه كان هذا جاء أتكن فسر الله وقوله فأقم وجهك للدين القيم أي أقم قصدك نيك أم فهمت؟ قوله حنيفا حنيفا قال أبو عبيد الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم حنيفا ملة أبيكم إبراهيم وقيل الحنف الاستقامة أكشي الحنف أبين ديكي ميكي وإنما قيل للمائل للمائل الرجل أنت ما ميت ما لنفسش كفا الحنف تفاؤلا سبولا ككاور فاتا وزي سامولافيا بالاستقامة وقيل معنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه أبن داكي نفيد الحنيفية في مسلمتي كركتا زوا الدين المسلمتي والإقامة على عقده والحنف إقبال إهدى القدمين على الأخرى الحنف شيني كفاه بيوانا ناكل ميلو كششين كفاه كما أغاني وين سمتاني شيني أكي سمع الحنف وقوله إن صلاتي ونسكي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى أبن دعيك neman kusanci da Allah madaukakin sarki sai kai tsakani da Allah fa yuqalu fulanun nasikun minan nusak aiwa da mai ibada ne cikin masu ibada ai abidun minal ubadi yu'addi al manasik وما يتقرب به إلى الله تعالى ويقال النسك ما أمرت به الشريعة أنا تيوى النسك أبن الشريعة تشيعي والورع ما نهي عنه النسك أبن الشريعة تشيعي والورع أبن الشريعة هذا تشيكرعي وقوله لبيك أي إجابة بعد إجابة لبيك إجابة بعد إجابة وقوله سعديك أي ساعدت طاعتك أي ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة وقوله والشر ليس إليك قال الخليل معناه الشر ليس بما يتقرب به إليك با با با أنا من كسنشي دا الله دا شر سي إبادة وقيل أراد أن الشر لا يسعد إليك akwai su malamai kuma suka ce ai sharri ba ya zo aka ce ilaihi ya sa'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u inna ma yasadu ilaihi at-tayyib wa huwa al-khairu wa qila ma'anahu la yunsabu sharru la yunsabu sharru ilayka 'ala al-infirari ta'ziman aka ce ma'anarsa ba a danganta sharri zuwa ga Allah sharri kadai saboda girmama Allah zai kawo yadda ya kamata a fada ya daru ya daru aka ce ya addarun nafi addar annafi duk sifofi ne na Allah ba za ka dauki daru kadai ka kira Allah da shi fala yuqalu ya khaliqa sharri ya khaliq wa ya halici sharri to amma ba za ka ce ya khaliqa sharri ya khaliqa sharri ruzuquni ويا خالق القردة والخنازير افعل كذا وكذا كذا وإن كان الله خالقها ضد cewa Allah ne ya halicce su wala yuqalu ya dar da zaka ce ya dar ba wa ya muzillu if'al kaza bal yuqalu ya dar ya nafi'u shi ka kawo sifa guda biyu wa ya mu'izzu ya muzillu kama akhbara Allah subhanahu wa ta'ala an ibrahima annahu qala وإذا مرضت فهو يشفيني مي إبراهيم ينا وإذا مرضت فهو يشفيني مي أنا مي فدا أنا لدبي مي لدبي إنا مي لدبي وإذا مرضت da zai danganta cuta ya ce na yi fahuwa ya shi ne allah zai warkar da cutan waye sa mishi allah to amma ba za ka zama haka وإذا مرضت فهو يشفي أضاف المرض إلى نفسه هل فهمت والشفاء إلى ربه وأخبر عن الخدر حيث أضاف إرادة عيب السفينة إلى نفسه فقال فأردت أن أعيبها zai je wajen ya aibata abin ya bata abin sai danganta shi a kan shi وأضاف ما كان من باب الرحمة إلى ربه فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما الآية قال يا يكوك باين الله كنا إنما أنا باين الله كنا باسا دنگت الشر زواغ الله والشر ليس إليك هو قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا الحسن ابن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة ابن أبي الرجال عن أمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ورواه أبو سعيد الخدري قال أبو إسى وحديث أبي سعيد أشهر شيء في هذا الباب ولم يصححه أحمد قوله وبحمدك قيل معناه وبحمدك أبتدئ زين فارا لغوديرك وكذلك الباء في بسم الله معناه أبدأ بسم الله سيسا أكتب أبن كل لا أبدأ بسم الله wa huwa abdaru bimana asma'ullah sunan nake Allah suna da yawa ai 99 ne ar-razzaq al-ghaffar al-qahhar al-bayni mana duk abinda zaka yi sai ka debo siffar da ke wannan shi ka kira wannan sunan ka kira Allah da shi kana so ku ya razzaq arzuquni kana neman gafara ya ghaffar kana neman kaza kaza ku ya ba haka bane ba to sai aka ce duk wa'annan zaka bi kana kiransu daya daya zaka wahal da kanka akwai suna ɗaya da ya hada duk baki ɗaya shi ne lafzul jalala Allah in ka ce Allahu arzaku ya shiga ga alghafaru ya shiga duk sunan da su shiga ciki sai ka ce bismillah an fahimta abda'u bismillah wa qila ma'anahu wa bihamdika sabbahatuka sabbahatuka bihamdika ay lakal hamdu ala ma waffaqtani tasbihaka وقد اختلف أهل العلم فيما تستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير malamai sun ƙari juna ilimi a cikin addu'an da za a yi na istiftah bayan an kabbara Allahu akbar fadda haɓar shafi'iyu ila hadisun aliyin imamu shafi'i sai ɗauki hadisun aliyu yana da yawa ko yana da wahala ko wadda haɓar sufiyanu wa ahmadu wa isaku a samun ra'ayi ila hadisun aisha wayan suka ɗauki hadisun aisha ويروى ذلك عن عمر أنه حين كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وكان مالك لا يقول شيئا من ذلك malikiya ba su da addu'a wa istifza inna ma yukabbiru sai dai kabbara ya karau ya shiga karatu alhamdulillah rabbil alamin wa qad ruya ghayru hadha min min adh-dhikri fi iftitahi salah wa huwa min al-ikhtilaf al-mubah yace yana cikin sabanin da malaman suka ya halatta mana tausi'a ne wannan ya dauki wancan wannan ya kuma duk su inganta fa bi ayyi hastaftaha jaza alaysa kadhalik قال أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين ابن محمد الروقي الطوسي بها قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن محمد ابن يوسف قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن أمر بن جرير عن أبي هريرة قال يتي أنكر بودك سيدنا أبو هريرة الله يكرم صدقتي سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة إسكاتة manzo Allah ya yi shuru tsakanin kabbara da fara karatu ya yi ɗan shuru kaɗan haka ƙala hasibtuhu ƙala hunaihata ƙala kultu bi abi wa ummi ya rasulallah abu huraira sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara aita iskataka bayna takbir wal qira'ati ma taqulu ya manzo Allah shiru da kai tsakanin kabbara da fara karatu din nan me kake fada wace addu'a kai me ka fada qala aqulu allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghribi اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد wannan ruwayan bukhari ke an fahimta to wannan darajar abu huraira ya samu kowa ya ga manzo Allah ya shuru kafin ya fara karatu bayan kabbara abu huraira da yake yana da kaifin hankali sauri duk abin da ya manzo Allah shuru da kai din nan me ka faɗa wannan abu ne wannan mutum ne da za a wulakanta shi a zauna lafiya za a wulakanta shi za ka wulakanta shi allah ya kyale ka ji daɗin rayuwa هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قوله إسكاتك أي إفعال من السكوت شروع دكيا منظر الله ولم يرد به ترك الكلام باينا نفي تيوا منظر الله به مغانا بني دون لوكا چين أي كبرا آبا مغانا بازا چين مغانا كما da ana kabara sha fara karatu to sai aka yi shurutu me aka yi a wannan lokacin ya aka yi san an yi wani abu har ya tambaya wannan a ce a wulakanta shi bal arada tarka raf'il sauti bil kalami wa qawluhu اغسلني بالثلج والماء والبرد كوانكيني بالثلج da kankara walma'i da ruwa walbaradi da ƙananan kankara ai tsahirni mina zunubi abinda ake nufi ka tsarkake ni daga zunubi in aka ce aka kawo ruwa aka kawo kankara aka kawo kaza aka kawo kaza duk ana mubalaga da cikin tsarkaka tsarkake abu alaysa kadhalik wa zakara kullahu mubalagan fi mas'alatul tathir wai an kai matuka ne ai mubalaga ne a cikin tsarkake abin abu ne abu ya same shi she ka ruwa ka wanki ka sake ɗebo ruwa ka wanki ka sake ɗebo ruwa ka wanki mana ka kai matuka kenan cikin tsarkake wannan abin la annahu yahtaju ila saljin wa baradin wai ba yana bukatan kankara da manya da kanana bane قلت ويروى عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية منذ الله إن يتقود ركعة تبيو استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت إن يتقو سيفار قراءة بايا شروبا لأتيا فدونا بأوجه وروي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه حفظ سكتتين من har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ya kiyaye shiru guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saktatan idza kabbara wa saktatan idza faraga min alqira'a in yayi kabbara sai shiru haka kuma ya gargar al-dair al-maghdubi alaihim wa ad-dallin amin sai shiru ko dair al-maghdubi alaihim wa ad-dallin sai shiru wa qala yunus an al-hasani saktatan idza kabbara wa saktatan idza faraga min fatihatil kitabi وسورة عند الركوع فأنكر ذلك إمران بن حسين فكتبوا إلى ذا فكتبوا ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة yace a wannan ai sun iya shiru ne kaza sai suka ce to a rubuta zuwa samarta bin jundubi sai aka aika azu aka aika zuwa ubay ibn kabi ga sabanin da muka yi mai kake gani sai karfafa abin da ya fi dacewa qultu wa zahaba ila hadha qaumun min ahli al-ilmi minhum al-auza'i wash-shafi'i wa ahmad wa ishaq yastahibuna an yaskuta al-imam hatayn sakatatan inda takbir suka ce su suka rawaito suka ce musta'abbi ne liman in ya kabara ya shuru in ya gairar gairar magdubi alaihim wala dhallin kuma ya shuru malamai suna yi ka ce bid'a ne ka ce bai tabbata ba dukkan abin da kai kai ne kake hayaniyanka inda kake yi malaman da suka fika suna gaba da kai ga abin da suka ce wa ba da qira'ati fatihati alkitabi hatta yaqra man khalfahu wa la yunazi'uhu alqira'a malamai salaf sun kasance in aka yi kara in aka yi in aka yi kabbara sai ayi shuru sai ayi du'a wal istifta manzo Allah zai du'a wal istifta haka ya karanta ghairal maghdubi alaihim waladdallin amin sai shuru sai mamu ya karanta fatiha kada maliman ya fara karatun sura kuma mamu ya zai yana karatun fatiha zaga ya hada biyu kenan ya samu abin da aka ce yayi ya fita cikin sabanin la salata illa bi fatihatil kitab ko wa kana qatadatu yujibu idza faraga min alqira'ati an yaskuta hatta yataradda ilayhi nafsuhu qatada yace yana so in ya karanta fatiha sai ya shuru har sai ya maida numfashinsa وقال مالك أصحاب الرأي السكتة مكروهة مالك يا سكتي والنشر مكروه دسو باس دعاء الاستفتاح ما لغة يتسكى تعرض أبو مالك يا سو باس باس استفتاح باس آمين باس دا منين دا منين إيه ya ina mana suna ɗan yi ma'ana matsala tana faɗaɗa ana ta karatu ana karatu ba ana ganewa ba shi ne a shi ne ma nan yi a ba ɗan yi ba ne a wanda suke yayi suna da yawa yi ne kuma da ƙarfi ba ɗa ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم